والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوك أنا وتا تكوس وتن سفر وتن بيو shekara ta 1436 hijira annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shine dace da ɗaya ga watan sha biyu watan disamba shekara ta 2014 a lissafin turawa za mu ɗora kan inda muka tsaya a tafsirin alƙur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan sura mai albarka suratu wato attauba wanda kuma muke yi a wannan masallaci na Sheikh Jafar Mahmud Adam rahimahullahu ta'ala a sabuwar gandu a yau muna darasi na biyu a cikin suratul tauba za mu tashi akan aya ta sha biyu fadin Allah wa innaka su aymanahum min ba'di ahadihim yana magana akan kafirai da kuma warware alkawarin su wato kafirai din tunam aram أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون الله مدركين سركي يتي وإن كسوا أيمانهم دوري أكا أبن دي غباتا كينا idan har suka warware alkawarinsu ai na qadu uhudahum suka warware alkawarinsu min ba'di ahadihim wato bayan an kulla alkawarin bayan sun kulla alkawarin ahadihim ai aqadihim kenan bayan sun gama kulla alkawari suka warware shi ana nufin mushrikan maka qurayshawa wa ta'anu fi dinikum kuma suka soke ku a cikin addinin ku kalmar at-ta'anu fi din ana nufin wato al-qadhu fi dini suka a addini suka addini kala-kala ne a baka mutum zai faɗi magana ya soki addini ko ba ka bane ya faɗi bakar magana wa addini ko ya soki masu addini ko ya yi duk abin da zai bata addini ana ce da shi suka wa addini abuhu suka aibanta addininku Allah ya ce faƙatilo a immatal kufri to ku yaƙi a imma shugabannin kafirci ru'usul mushriki na waƙadatuhum kenan shugabanninsu da jagororinsu na mushrikai ku yaƙe su innahum la aimana lahum saboda ba su da alƙawali kalmar la aimana lahum ana nufin ai la ahada lahum ba su da wani alƙawari a tattare su kalmar aiman din jam'i ne na yamin la wafa'a lahum bil ahadi kenan ba su da cika alkawari a wata kira'a ta ibnu amir innahum la imana lahum kaga yayi innahum la imana lahum ai ba su da imani a kira'a ta ibnu amir kenan kira'ar wani habs kuma la imana lahum da sauran makaranta to yanci la imana lahum ai la tasdiqa lahum kenan ba su da gaskata addini wala dina lahum kar ku amintu da su waqtuluhum haythu wajadtumuhum ku yaƙe su duk inda kuka same su la'allahum yantahun dan su hanu an ta'ni fi dini su daina suka a cikin addinin ku wal muzaharati alaikum da kuma taimakawa wasu akan ku dan a yaƙe ku ko kuma su daina yin kafirci yantahuna anil kufri kenan to shine Allah ubangiji ya ci gaba da zaburar da musulmi akan haka din cewa waɗannan mutane ba su da alkawari ka sani shi kafiri ba da alkawari ba zai cika maka alkawari ba kuma ba mamaki dan ya warware maka alkawari haka mutanen farisawa suka yi ta yi a wancan lokaci haka mutanen rumawa suka yi ta yi kamar yadda riwaya ta zo daga abdullahi dan abbas wasu malamai sun ce ya sauka kan wani aya ta sauka kan abu sufyan ibn harb da su abu jahal da su suhail ibn amr da su ikrima ibn abi jahal da sauran manya-manyan ƙwarishawa a wannan lokaci ɗin da suka warware alkawari kuma su ne daman suka himmatu su kori annabi daga makka su ne wanda Allah ce wa hammu bi ikhrajin rasuli sun himmatu su kori annabi wai fa shiri ake annabi mu a fitar da shi daga makkan gaba daya wa hum bada'ukum awwala marra su suka fara muku tun farko haka Allah ya bada labari to sai Allah ya ce me kuma ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين ala tuqatiluna qauman nakasu aymanahum yanzu ba za ku yaki mutanen da suka warware alkawarin su ba naqadu uhudahum alkawarin sun warware shi su ne suka warware alkawarin sulhul hudaybiya suka taimakawa bani bakar dan su yi yaki a haɗu a yaki annabi sallallahu alaihi wa sallama suka taimaka wa bani bakar ala qitali khuza'a wa hammu bi ikhrajir rasul suka yi ta fitar da annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Allah ya bada labari a can yukhrijuna ar-rasul wa iyyakum suna fitar da manzon Allah da ku daga a cikin garin ku a makkan ku an tu'minu billahi rabbikum saboda kun yi imani da Allah ubangijinku ku wahum bada'ukum awwala marra kuma su suka fara yaƙa kutun farko a tuna badar mana shine awwala marratin din ai su suka fara yaƙar ku ranar yaƙin badar saboda lokacin da karafkansu suka wuce suka ga sun wuce suka ce wallahi mu bara ma mu bar nan gurin ba yau sai mun kashe muhammadu sai mun tumbuke muhammadu da shi da mabiyansa gaba ɗaya لا ننصرف حتى نستعلم أن نستأصل محمد وأصحابه kai ba za ma mu bar filin nan badar ba sai mun gama da muhammadu shi da sabansa gama daya an daina jin labarinsa kenan ya kamata ku sani tun ba yau ba ake cewa sai an gama da ku ba wai yau yanzu ne ake cewa sai an gama da ku ba la nan sarifa ta nasta'asila muhammadan wa ashabahu ba za mu nan ba sai mun kasan nasta'asil a larabci kasan tumbukewa kasan akwai bambanci tsakanin sarewa da cirewa ko da tumbukewa in an ce tumbukewa a babbako ka daga tushen ka gaba daya to haka suka gaya Muhammadu da shi da sahabbansa sai mun kammala su gaba daya so ba yau aka fara cewa za a gama da musulmi ba kuma aka rayuwa ciki dama rayuwa akan gugurmaya ciki su suna can suna shiri ne ko kuma kuna bacci ne ku jam'iyya ce a gaban ku siyasa ce a gaban ku ku kudi ne kuke nema ta ba kwa tunani ya za ku kare rayuwar ku duk mutumin da yake kalmar shahada yake la ilaha illallah ya sani cewa wallahi yana da maki ko ka yadda ko karka yadda wannan kuma ya rage naka amma yau da gobe dai za ta nuna maka wanda ya san yana da maki ka san ya kamata ya kimtsa a takshawnahum Allah ce yanzu tsoron su kuke ji a takhafunahum fatatrukuna qitalahum to fallahu ahqqu an takshaw Allah shi ya fi cancantan ku ji tsoron sa in kuntum mu'minin amma in kun mu'mine ne wannan aya sai take nuna musulmi babu tsoro a tattare shi musulmi jarimi ne ya kamata a koya wa mutane jarinta da dakiyar zuciya da tsayuwa da jurewa da daurewa ko ana daka a turmi mutum ya tsaya akan gaskiya karka girgiza kai dai taimaki gaskiya haka musulmi yake wanda ya imani da Allah mutuwa fa ba matsala ba ce tunda za a yi ta dama kuma an gaya mana daman ba za ka mutu ba sai kwanan ka ya kare wallahi tallahi duk wanda ka gaya mutu wallahi tallahi kwanansa ne ya kare wanda kuma kwanansa bai kare ba wallahi bai zai mutu ba wannan ita ce aqidar musulmi abin da ya kamata ya yarda da shi kenan abin da dai ake so ka kimtsa ka rike ubangiji duk lokacin da ya zo maka insha Allah sai ka tafi asa Allah ya ba mu imani sai ya ce me kuma قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم قاتلوهم الله يشكو يا كيسو يعذبهم الله بأيديكم الله زي موسى عذابا دهننكو أي يقتلهم الله بأيديكم الله زي كشيسو دهننكو ويخزهم كما الله زي تابدسو سزمانتو ريبتتين ياكي أرنجايس وينصركم عليهم kuma Allah ya yi alkawarin zai taimake ku a kansu wa yashfi sudura qaumin mu'minin kuma Allah zai warkar da zukatan mutane waɗanda suke muminai cutar da ke cikin zukatan mutane na rashin imani ko na tsoro Allah zai warkar zai wanke shi wa yuzhib ghaiza qulubihim Allah zai tafiyar da ghaiz bakin ciki da bacin rai da fushi da ke cikin zukatan mumine din wa yatubu Allahu ala man yasha kuma Allah zai yafe wa wanda ya ga dama fa yahdiyahu ila islam sai kaga kuma ya shiryar da mutum zuwa ga musulunci kamar yadda yawa Abu Sufyan kamar yadda yawa wannan Ikirma ibn Abi Jahl su ne manyan manyan da suke ta faman yaki suna yakar Annabi a Badar da su Suhail ibn Amr duk Allah ya karɓi tubansu wallahu alimun hakim lalle Allah masani ne kuma mai hikima tabaraka wa ta'ala kaga wannan yana nuna mana cewa sunnar Allah ne yake komai yanda ya ga dama yake da zukatan bayan shi tabaraka wa ta'ala kenan alqulubu baina asbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kayfa yasha' zukatan mutane suna hannun Allah ne Allah yana jujjuya su yadda ya ga dama sai ga mutum yana kan kafirci daga ba kuma Allah ya fahimtar da shi ya gane duba Abu Sufyan me su Abu Sufyan ba su ba duba irin su Ikrima ibn Abi Jahal duba irin su Sahil ibn Amr manya manyan arnan duniya kenan fa a wancan lokacin malam me ba su ba amma daga baya malam Allah ya ba su kalmar shahada to haka lamarin yake shi yasa ba a daina da'awa ba a daina karantarwa shi musulunci haka yake in kana tare da shi ya taimake ka ku ci gaba da tafiya in kuma kace za ka yi faɗa da shi shi ma kuma ya faɗa da kai da mutum ya tuba kuma shi kenan wa ya tubu Allahu ala man ya sha Allah kuma yana karban tuban wanda ya ga dama Allah karɓi tuban mu Allahu alimun hakim sai ya ce mai أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجه والله خبير بما ي... بما تعملون أم حسبتم أن تتركوا كلمة أم حسبتم تنانفن أم ظننتم ينزكونا زتن za a kyale ku haka an tutura ku za a bar ku haka wannan ana magana ne ga munafukai ya jama'a munafiki ake magana da su shin yanzu ku kuna tsammanin haka za a kyale ku a zuba muku ita idanu ne a wani kaulin kenan wasu malaman kuma suka ce a lamirin zai iya koma kan muminan ma duk zai iya tafiya yanzu ko mumine kuna tsammanin haka za a kyale ku a zuba muku ido to in mun ce mumine ne kenan yaya muminan da suke ganin yakin ya yi musu tsanani yakin ya musu wahala yanzu tsammani kuke yi za ku ce kun yi imani ba za a umarce ku da ku yi jihadi ba kuma ba za a jarrabe ku ba don mai gaskiya da makaryaci ya bayyana a cikin ku walamma ya alamin lahun lazina jahadu minkum kuma haka kuke tsammanin za a kyale ku Allah bai bayyana kalmar ya alamin lahu Allah bai gani ba wai bai sani ba ne ba a'a a fitar da abin a fili Allah ya bayyana ya fito fili ya ga waɗanda suka yi jahadu minkum suka yi jihadi a cikin ku ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا بس ركي وني ولي با الله با وليجا انا نفن اولياء انا iya fasara da walija ana nufin auliya basu riki wani waliyi ba bayan Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma mu'minai ba wasu kuma ana aka ce basu riki wato yaudara ba kalmar walija ana iya fasara ta da khiyana ba su riƙi yaudara ba in ji imamu katada kenan yace walida walija khiyana waznan wa ma'anan wasu kuma suka ce khadi'a yaudara shi ma dai duk hakan ne kamar yadda imamu dhahhak ya faɗa wallahu khabirun bima ta'malun lalle Allah tabaraka wa ta'ala mai baku labari ne akan abin da kuke aikatawa kenan wannan aya tana nuna mana dole ne sai an jarrabe mu sannan in ma akan muminai ne ku sani cewa dole Allah zai jarrabe ku daman ya gane su waye masu imanin gaskiya a cikin kuma su waye masu ƙarya haka lamarin ubangiji yake rayuwa sai da jarrabawa shi yasa ba za a taba barin ka ba ko kana zaune lafiya sai an dora maka ciwon kai kana zaune lafiya sai an dora maka ciwon ciki kana zaune lafiya sai an dora maka zazzabi wani kuma haka za a ɗora mai ciwo ya ta fama da shi a rayuwarsa har ya tafi kabari da shi to daman gidan duniyan ba gidan jin daɗi ba ne gidan ibtila'i ne gidan jarrabawa ne ta ku taɓa tsammanin Allah zai kyale ku zauna haka dole sai kun gamu da ɓacin rai dole sai kun gamu da damuwa dole sai kun gamu da firgici haka lamarin yake kar ku taɓa tsammanin ana shiga gidan aljanna ba tare da an sha wahala a duniya ba wallahi أفحسبتم أنما خلقناكم أبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم karku tsammanin an halicce ku fa dan wasa ne ba dan wasa bane jarrabawa ce wannan rayuwa ta jarrabawa ce da manufa ka zo nan duniyar kuma Allah ya san dalilin da yasa ya kawo ka kai ne kawai kake ganin ka zo ne ka ci ka sha ka koshi kai kiba kai aure ka tara kuɗi kai ka mutu Allah yana da manufar kawo ka duniya ba haka kawai ya kawo ka ba yawa dole ne sai an gama da jarrabawa Allah ya jarraba annabawa ya jarraba manzanni masatumul ba'sa wa darra wa zulzilu hatta yaqul ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah Allah ya ce wa zulzilu aka girgiza su har sai da manzo ya faɗa da wanda suka yi imani da manza mata nasrullah wai yaushe za a samu nasarar ubangijin ne an ce za a samu nasarar ubangiji to yaushe za a samu can Allah ya ce ala ku saurara inna nasrullahi qarib nasarar ubangiji fa tana nan kusa amma ai hakuri inna nasrullahi qarib nasarar ubangiji tana nan gaba amma ba a samunta sai an sha wahala wani lokacin sai an sha wahala sai a ji daɗi fa inna ma al'usri yusra lalle duk kunci duk inda aka samu kunci in dai an kuntata to ka tsaya ka'ida ce ta qur'ani ka'idar ubangiji ne in dai an shiga kunci to insha Allah ta'ala ka saurari yusri yana zuwa bayan shi ka duba yadda qur'ani ya ce inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra me mai ta fa sai manzo Allah yake cewa walan yaghluba walan yaghliba usrun yusrain ba yanda za a yi cuta guda ta rinjayi sauki guda biyu ba zai yi ba alkawari ne Allah ya sai ya bayar da sauki insha Allah wannan abin da mumini ya kamata ya imani da shi kenan kuma Allah yana kallon duk abin da ake kaikatawa kuma Allah ya fi son ya fi son bayansa ya fi kowa son bayansa duk yadda wani yake son dan adam to bai kai Allah son mutanensa ba kuma yana sane da abin da ke faruwa kawai abin da ake da bukata mutane su bi shi su gani su bi shi in suka bi shi shi kuma zai daukan musu fansa zai taimaka musu na'am mala ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين
yace Allah madaukin sarki yana cewa mana ci gaba da da da, da bayan bayan bayan da yace ala tuqatiluna qauman nakasu ay mun gama da wannan wai sai bugai am hasibtum an tutraku lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum ma kana lil mushrikina ya'muru masajidallah wannan ayar Abdullahi dan Abbas yake cewa um, ta sauka ne wato lokacin da aka ribato abbas ibn abdulmuttalib a yakin badar ba an ribato cikin ribatattun yaki ba mun karanta da ku karatun da ya gabata musulmai sai suka yi ta aibanta shi ka ce ga ka babban manzan Allah amma kuma kana, kana kafirci suka yi ta aibanta shi ka warware zumunci ka ƙi ka bi musulunci Ali bin Abi Talib ya zo ya same shi ya kausa zance a kansa Aliyu kaga Aliyu ka ai ɗansa ne sai Abbas shi Abbas ɗin sai yake cewa malakum tazkuruna masawina wala tazkuruna mahasinana wai ko me yake damun ku sai ku rinka ambatan munanan ayyukan mu amma ba ku ambaci kyawawan mu ba shikenan ni a duniya ban da wani aikin alheri tunda ban yi musulunci ba ban taɓa yin wani aikin alheri ba ne na yadda ban yi musulunci ba amma ba na wani abu na alheri sai dai ku zo ku taɓa ɗan mummunan aiki na ba za ku faɗi na kyauna ba sai ali bin abi talib ran sai ɓaci ya ce alakum mahasin ya ce da mu kuna da wani aiki ne mai kyau bayan ba ku da musulunci akwai wani aiki mai kyau bayan musulunci tun da baka yi musulunci ba baka da wani aiki mai kyau kar ku manta abbas yake gaya wannan sai abbas ya ce kwarai kuwa ya ce akwai aiki mai kyau ya ce ka bincika inna na amurul masajid ai mu muke raya masallacin allah masjidul haram ka'aba mu muke sa mata riga mu din da ba musulman ba mu ne muke sa mata riga ɗakin kaban Allah ya ce wa naskil hajij duk alhazan da suke zuwa aikin hajji mu muke shayar da su duk da cewa ba musulmi ba ne ya ce wannan ba aikin alheri ba ne to shine Allah ya saukar da wannan ayar mai da martani ya ce ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallah bai dace a ce ga mushirkai su ne suke raya masallatan Allah ba ai ma yanbaghi lil mushrikina an ya'muru masajid Allah kuna nan musulmi kuna gani bai dace a ce mushrikai ne suke raya muku masallatai ba kuna zaune ku kun yi kuma da kuɗin ku kuna jiran arna su kawo muku kuɗi ku gina masallaci kuna zaune masu kuɗin ku sun ki su taimakawa addini sai dai kuna bin gidajen kafirai da ofisoshin kafirai kuna cewa su baku kuɗi za ku yi maintenance na masallaci ko jiya wani ya bugo mun waya daga wata jiha cewa wani wani wani kafiri ya kawo musu sun je sun nemi taimakon ginin masallaci a wurinsa ya ba su taimakon da ya fi na kowa ana ta kayya kayya ya za a iya za a karba ko ba za a karba ba na ce ku karba ku karba ku je ku sai ku je ku yi amfani da shi tun da kuka je kuka roƙe shi sai ku karba shi na ɗan rama musu wani abu da za su ɗan makale a jikinsa ba wai dan ni fatawar ta yi mun ba amma bai kamata in haramta musu take ba duk da cewa akwai waɗanda suka haramta din za mu yi magana a kai nan gaba ko wanda suke ganin ba laifi wanda ba musulmi ba in ya bada taimako wajen raya masallaci kula da masallaci gina masallaci za a karba cewa ɗakin kaba lokacin da ta rushe ko za a daɗa jaddada gininta ai an bi ƙurai shawa su da kansu ba musulmi ba ne suka yi ta karɓar taimakon junansu su suka gina suke cewa kada wanda ya kawo mana dukiyarsa sai ta halal a cikin kafiran fa suka ce a kawo taimako haka ɗin suka haɗa su suka gina kuma annabi ya ci gaba da amfani da masallacin a haka bai rushe shi ya ce ya ce ai da kuɗinsu ne kuɗin kafirai ne suka yi wannan ba ala kauli a bisa wani kauli wasu kuma malaman sun makale da wannan ayar duk wanda kaji yana ba da fatawar cewa bai halatta a karbi taimakon wanda ba musulmi ba wajen gina masallaci ko musamman dai masallaci to wannan ayar ne dan Allah ce ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallah shahidina ala anfusihim bil kufri suna shaida ma kansu cewa su kafirai ne to abi dace a ce ku su suke raya masallaci ba wannan wasu malamai sun ce tana nufin raya masallaci ana nufin gina shi raya masallaci ana nufin maintenance kula da harkokin masallaci gudanar da shi yi masa fenti sa masa wuta tsaftace shi sake ginawa duk yana cikin imarul masajid ala kaulin kenan bisa wani kauli na malamai yace ulaika habitat a'maluhum ai waɗannan aikin su ya lalace me yasa aka ce aikin su ya lalace saboda ba dan Allah bane ai in dai dan Allah ne to su imani da Allah babban aiki da Allah kam imani ne to wanda bai imani da Allah ba ya zo yana hidimar masallaci a'a in dai hidimar dan me ake yin hidimar ba dan a samu lada a wajen Allah ba to me yasa ba ai imani da Allah ba wa fin nari hum khalidun kuma su masu kaddara ma dawama ne da tabbata a cikin wutar jahannama Allah ya wajabtawa musulmai kamar yadda Imam Al-Baghawi yake faɗa a cikin tafsirinsa kar a bar masallatai su koma hannun kafirai su suke sarrafa su kuma dai gaskiya tunda da wahala kaga sun zo suna neman taimakon musulmi wai akan gina coci suna yi ba ka taba gani ba ina so ku lura da raunin mu fa ku lura da rauninmu da kyau da wahala daga wani kirista ya zo da takardar neman taimako yana zagayawa wai ku ba shi kuɗi zai je gina coci ko zai fenti a coci amma bila adadin akwai masu yawo da rasidi da leta head na masallatai suna bin shaguna na kirista da wuraren ibadarsu suna zuwa suna ce da Allah a ba su taimako za su gina masallaci kuma da yawa kiristocin wallahi suna bayarwa yanzu wannan ba ci baya bane a gare mu kuma akwai kaskancin da ya wuce wannan to shi ma ka rubuta shi ga ajiye bayan kwaɗayi sai wulakanci bayan kwaɗayi sai wulakanci ku masu kuɗin ku sun kisa ba da kuɗi sai wa addinin Allah aiki masallacin da anan ake sallah anan ake azumi anan ake tarawihi anan ake kaza anan ake kaza amma wai sai an yi bara a gyara shi sai an ce dan Allah a taimaka mutane suna gina gidajen miliyoyi suna hawa motoci na miliyoyi amma ɗakin Allah ba za su iya ba da dubu biyu taimako ba kana zuwa kana sallah a masallacin ku kana ganin kullun da wuta kana ganin kullun da fenti kullun ana sharewa biyan mai shara ake yi wannan haske da kake gani diesel ne inji ne kudi ne yake konewa banɗaki da ake wankewa kake gani biya ake yi masu gadi da kake ganin masu kula da biya ake yi a gidanka ma ba ka ɗauki mai gadi kana biyansa ba kana biyansa dubu goma dubu ashirin a wata don yana maka gadi bayan karen da ka ajiye akwai mai gadi kuma almajiri da yake maka shara yake ɗebe bola a gidanka kana biyansa dubu goma dubu biyar wanda yake bayan fulawa da wanke maka motarka a gida kana biyansa dubu kaza amma masallacin unguwarka ba za ka iya ware naira dubu biyar ka rinka bashi a wata ba for maintenance ba za ka taɓa iya yi ba ba mai wannan ɗabi'ar irin bahaushe gaba ɗaya al'amarinmu akan bara yake rayuwa ga masallacin juma'a guda ana neman inji janareto da za a ringa kunna mutane a yi musu karatu a yi musu sallar juma'a su ci idan kuma ba a jin muryar liman ba a jin muryar ladan kuma za a kawo ce malam ba a ji fa amma kowa ya soke ya ƙiya baya to kaji dai saboda ina faɗin wannan za a zo lokacin da raunin imanin zai kai guraren ibadar namu ba za mu iya rayawa ba sai dai mu miƙa wasu kula mana su wani bawan Allah yake ban labari ya ce masallaci ne wani bawan Allah wani mai kuɗi ya je gina babba iya ganin ka ya je gina ya ɗauke shi sai ba wasu wasu mutane ba su ce gashi nan da Allah ga makaranta ga masallaci na ba ku saboda Allah a ci gaba da kulawa da shi da waye babba fa na juma'a bayan yan shekaru sai kai ziyara ya samu kariyar arziki ya ce bari ya je ga aikin Allah da ya koya dan samu nutsuwa da kwanciyar hankali ya je duba ya gani gabaɗe masallacin ya lalace diyana yana yana farkon lalacewar masallaci ku kula yana ku duba da kyau in dai ba a share a to ai gaskiya ne malam in dai ba za a iya cire yana a masallaci ba to wallahi wata ran bai zai shigo ba kaga fanka ta yi bakin kiran ba iya goge ta kafet ya yi datti in kai sujada wari yake saboda ba a iya tsaftace shi to daga nan banɗaki ya mutu banɗakunan sun mutu gaba ɗaya ba a iya tsugunawa ba a komai sai dai a waje ake kashi ya je gani ya ce to ya ce to ba laifi ya tafi sai bayan yan satuttuka da liman da sauran jama'a aka ci alaji ya zo wanda aka yi mai ziyara aje a nemi taimakon sai ba da kuɗi a daɗa tsayewa kuskurewa masallacin na a gyara banɗakuna komi ya dawo normal suka je suka same shi da sunan kwamiti sauransu ya ce liman ne ya ce ya zo ce sanda zuwa me ya kawo ku ce ai gashi ranka daɗe mun zo ne mun ka kawo mana ziyara kuma mun zo dai aikin alherin da aka yi a daɗa kula da shi ce ba ne ya ce to ina shaida muku daman Allah ya jarabe da kariyar arziki duk abin da na mallaka ba da shi lokacin da ne wannan masallacin na da hali kuma na bayar ne don saboda Allah yau wajen shekara bakwai ko takwas an yi sallah an yi azumi an yi komai da sauransu to wannan wuri na sa shi a kasuwa ai kwarai da gaske ya ce to na sa shi a kasuwa ya ce wallahi tallahi sai da shi zan yi tunda Allah ya jarrabe ni ba zan yi asara biyu ba Allah ya jarrabe ni da waɗanda ba za su iya riƙewa ba na bayar ne don a kula da shi ni ma in samu lada a kiyama amma nan in na mutu nan bola zai zama wallahi yan uwana ina son ga muku ni na sani ni din nan naje je lecture a anguwa a garin na akwai masallatan da a cikin gari wallahi awaki ne da tumaki suke kashi da yan wiwi suke shan wiwi a ciki yara samari matasa alu suna suka gyara suka tsabtace masallatan suka share suka danyi fenti suka dawo suka sallah amma mutanen unguwa suka tashi suna yaƙar suwaciya suna yin izala a wurin amma fa da fa ba a sallah a gurin yan wiwi ne suke za suke shan wiwi a ciki da awaki duk awakin unguwar a masallacin suke kwana kuma wallahi masallaci babba suna nan suna nan ɗaiɗaiku a nan garin ba wani wuri ba nan ɗin kano ɗin da kake ji musulunci musulunci yana su malam babin raya masallaci in za a yi magana da shi sai a yi satuttuka muna da rauni wajen raya masallaci kam iya rauni amma an kana so ka yadda ka duba masallacin unguwar kuma ka gani ka san cewa mafi rinjayen masallaci yanzu ake da shi wallahi ba a iya kunna inji tsakanin magarba da ishayi ana idar da magariba kashe injin ake yi saboda ba mai sai dai kowa ya zauna da mafici da sauro inda ma mai zaman saboda babu kuɗin man da za a iya tayarwa ba wanda zai sacrifice ya ce bari in ba da ɗari shida na aje a sayo galan ɗaya na mai a zuba a nan ko ba wani tsari da za a yi wannan da yawa suna nan akwai inda da ana idar da asubahi kashewa ake ya kamata a ce an idar da asubahi an bar inji yana haske har gari ya waye mutane su karatun qur'ani su sallah su salatin annabi su ibada su nafilan na raka'a biyu sannan su tafi gidajen su gurin sana'a su to amma babu masallaci anguwa ya kamata a ce ana tada inji ana ganin haske kamar yadda ake kunna a shaguna amma waɗannan da suke yin sallan fa kowa gidansa da inji majoratin su gidansa da inji akwai mai dan dubu goma akwai mai dan dubu sha biyar akwai mai injin dubu arba'in akwai mai dubu ɗari biyu akwai na dubu kaza akwai na mai miliyan uku ma akwai mai kaza akwai wanda duk wata ma injin gidansa kawai miliyan uku yake ci wallahi janareto kawai kudin da ci miliyan uku na yi mamakin wannan magana yana da kuɗin da zai je rinka saya a tayar masa da inji a gidansa su kallo da shi da matarsa da yayansa ko ba ka bane ba su kalli game su kalli film amma bai da taimakon da zai bayar a imarul masjid alladhi yusalli fi a raya masallacin da yake sallah ba zai iya ɗaukar ɗari biyu ya bayar fi sabilillahi ba in ma bai ba ma ba zai iya tunanin a yi kwamiti a masallacin unguwarsu da za a rinka taimaka masallacin ba ba za a yi ba ya'yan uwana buta fa a masallaci buta sai an nemi taimako ba buta jama'a taimaka mana da butoci na alwala kuma su masu zuwa su yi sallan su ake cewa masu zuwa su yi alwala da butar su ake cewa su taimaka da butocin dubu buta ba me aka aka yi buta nawa ce tafirma da za a zo a yi sallah mutane hidai a zo a yi ta sallah a tsatse don Allah taimaka mana da taburmai taburman nan fa ba gidan liman za a kai sawa masu sallar dai su ne za su yi amma ina so in baka labari ka je coci cocin garin nan ka je ka ga yadda ake zuba kuɗi wallahi miliyoyi ne a cikin coci cocin in ka shiga baraka so ka fita ba galibin su kushin ce ne kowace kowane mai zama a cikin kushin kushin ce yake zama galibin an tsaftace da turare da fulawowi da spiku masu kyau na zamani da abin kwalliya da sun tsaftace suna gyarawa amma mu fa ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله بيداتي با أشي مشركي سوزا سرين قراءة مسلاتين الله شاهدين على أنفسهم بالكفر suna shaida ma kansu da kansu da kafirci suna kan kafirci to wannan Allah yana nuna mana hannunka mai sanda ne kenan ko yawwa malamai sun yi sabani wasu sun ce imaratul masjid din al'imaratul ma'arufa ne gini ake nufi bai dace a ce mushirki ne zai gina masallaci ba bai dace a ce mushirki ne zai yi renovation na masallaci ba maramma kenan shi ne renovation idan ya rushe wasu kuma suka ce al'imara ana nufin ad-dukhul wal qu'ud fi shiga masallacin da zama a ciki bai dace a ce mushriki ya shiga masallaci kuma ya zauna ba to wannan shi ma da nan ne wasu ga cikin malamai suka ɗauki hujjar cewa ashe bai halatta a bar wanda ba musulmi bai shiga masallaci ballanta ma ya zauna a ciki ina fitar da almasailul fiqhiyya ne na cikin ayar matsaloli na fiqh da malamai suka fitar a ciki an ya'muru masajidallah ai bai kamata a ce mushrikai sun shiga masallaci sun zauna ba shi ma imar ne shi yasa imam al-hasan al-basri yace ai abin da ake nufi ma kana lil mushrikina an yutraku fa yakunu ahli al-masjid al-haram bai kamata a ce mushrikai za a bari su ne suke kula da masallacin makka masallaci mai alfarma su abbas su ne suke kula da shi har yanzu gashi ya zo yana gwaba muku magana cewa su suke ba kuma su suke yi din ana fahimta na? a kirar ibn kasir da mutanen basra sun karanta ma kana lil mushrikina an ya'muru masjidallah a maimakon masajidallah ina so ku lura da wani abu guda yanzu tunda muke magana ai muna magana ne akan masallaci mai alfarma to amma a da ayar ta zo sai ta ce masajidallah to yaya ana nufin haramin Allah kuma aka ce masajid a maimakon masjidallah ya kamata ya zo alat tauhidi ne kamar yadda kirar ibnu kasir da mutanen basra suka karanta ma kana lil mushrikina ay ya'muru masjidallah أن يعمروا مسجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر هكذا كنت سنة كرنتا إذن كجونس كتبت وانا هنا كرنتا وانا كراء ابن كثير كينا da kuma mutanen basra to ya aka ce masjid Allah ya za mu tafi da wannan eh in an ce masjid Allah ana nufin an yi centralizing magana ana nufin masallacin harami ne kenan in an ce masjid Allah to amma masajid Allah ka kuma ya ɗauki jam'i kenan kenan da na harami da wadda ba na da wadda ba na harami ba to wannan kenan can kuma kaga ya faɗa ya ce fala ya karbul masjid harama ba da amihim hada yawwa wannan masjid mai alfarma kenan imam hassan basri yake cewa a ya ce masajid Allah ne ba laifi ma dan an ce masajid Allah din a kira'ar ma a masajid Allah din tayi ana nufin masallaci mai alfarma din kuma aka ce masajid Allah saboda me li'annahu qiblatul masajid masallaci mai alfarma kan ba duk wani masallaci a duniya nan ne alqiblar sa ba shine central mosque ba akwai wani masallacin da ba masallaci mai alfarma zai kalla ba to ai ya cancanta shi kadai a ce da shi masajid Allah in ji Hassan al-Basri kun fahimci wannan to sai Allah ya ce inna ma ya'muru masajid Allah wanda ya kamata ya dace ya raya masallacin Allah man amana billahi shine wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir da ranar ƙarshe wa aqama salata ya tsayar da sallah wa atar zakata ya bayar da zakka wa lam yakhsha illa Allah kuma bai jin tsoron kowa sai Allah kaga dai karfafa ran kenan nuna musulmi ya zamanto mai kwarin zuciya kai ya ji tsoron kowa sai Allah wa lam yakhsha illa Allah ai walam yakhfa fi dini illa Allah a addini kam baya jin tsoron kowa gair Allah in ba Allah ba fa asa ulaika an yakunu min al muhtadin da sannu waɗannan za su zamanto cikin shiryayyu daidai yake da fa ulaika humul muhtadun waɗannan ai lalle su ne shiryayyu al mutamassikuna bi ta'ati Allah azza wa jalla waɗanda suka yi riko da da'a wa ubangiji mai girma ɗaukaka allati tuaddi ila aljanna wacce take ainihin wato kai mutane zuwa ga aljanna riwaya ta tabbata daga abi sa'idin al-khudri kamar yadda imamu tirmidhi ya rawaito wannan hadisi ne ce hadisi ne hasan da sauran malamai Allah musu rahama manzo Allah yana cewa idza ra'aita ar-rajula yata'ahadu al-masjida in kaga mutum ya saba da zuwa masallaci ya lazimci masallaci fashhadu lahu bil iman to kai masu masa shaida yana da imani dan Allah ce inna ma ya amuru masajid Allah masu raya masallacin Allah masu zuwa masallaci suna sallah masu zuwa masallaci suna karatu duk yana cikin raya masallaci ne ayi yanzu zaman da muke muna darasi muna karatu in mun ga dama za mu iya yin sa a cikin unguwa kofar gidan wani amma muka ce bari a masallaci dan me dan mu raya masallaci to inna ma ya amuru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa qama as-salata wa ata az-zakah ولم يخش إلا الله فأسى أولئك أن يكونوا من المهتدين النبي صلى الله عليه وسلم تكون مي شيدا مي إيماني أو رواية الإمام البخاري ده مسلم من ذن الله صلى الله عليه وسلم فأنا أبو هريرة يرويته من غدا إلى المسجد أو راحة wanda ya samu ko zuwa masallaci ko ya jijjifi ya tafi da yamma a'adda Allahu lahu nuzulahu min aljanna Allah zai tara zai tanadan masa gararsa a gidan aljanna kullama zada aura duk lokacin da ya tafi da sammako ko kuma ya je da yamma wannan albishir ake ga masu zuwa masallaci wanda Allah ya taimake suna da sha'awar ma masallaci ka san malam alheri ne Allah ya taimake ka ya zama an kulla alakar rayuwarka da masallaci akwai wanda malam baya baya son zuwa masallaci ai kwarai kuwa yanda ka san wato an gayyace shi gidan mutuwa wani kuma wallahi malam inda ka duba ganshi mutum yana masallaci yana sha'awar ya je masallaci kafin lokacin sallah yi alwala ya zauna a masallaci da asuwakinsa ya goge bakinsa ya ɗau ƙur'ani ta karantawa ladan ya zo ya kira sallah a tada sallah a gama sallah ya yi addu'a ya tashi ya ƙara nafila sannan ya tafi ya samu wata raha kalbiyya tumaniyya at-tumanina wa sakina kwanciyar hankali da nutsuwa wannan ba za ka taba kwatanta shi da wanda yake dan hargido ba wani kuma za ga ina ana yin sallama za ga ya tashi ya miƙe wallahi daidai zaman zikiri ba iya yi shi dan ba zai bashi ba malamai sun ce alamar munafiki shine wanda kullum in an yi sallah shi ke riga kowa tashi a to me ke yi ta san dai akwai abin da ake da bukata in an yi sallah alal akalla a dan zauna to ya zama mutum kullum ana yin assalamu alaikum ya miƙe a fita haka suka ce malamai suka ce akwai shaidani da yake tsaya a gindin masallaci a kofar masallaci yana kiran mutane ana yin assalamu alaikum tau tau tau tau yana kira haka suka faɗa to kakka yadda ka sufanci da wannan sufa na yadda akwai larura dan yanayi wani lokaci bayan lokaci matsalar rayuwa yar gudawa ta dan matsaka Allah kiyaye hanya ya aka ya aka ko ba haka bane wani yana binka bashi kuma ka kai sallama ka gano shi a baya yana cika sallah sai kai maza ka fita ko ba ka bane yawwa a an yi alkawari ne za a tafi da wani za a je wani wuri ka dan makara ba liman ya ja doguwar sura ya tsananta maka wannan larurar exceptional abubuwa yau da gobe suna iya faruwa amma kullum ka tashi ka je ina me kake da shi da ya fi sallar so ya kamata mu kiyaye sannan kuma wannan tana nuna mana muhimmanci ai tana nuna mana muhimmancin gina masallaci ko ko ba ka bane dan shi ma yana cikin imaratul masjidil haram masallaci wanda ya gina shi Allah zai gina masa irinsa a gidan aljanna Allahu akbar hadisi sahihi ingantacce riwayar Imam al-Bukhari da Muslim Allah ce man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu ka hayatihi fil jannati wanda ya gina wa Allah masallaci Allah zai gina masa irinsa a gidan aljanna Allahu akbar iya zuba miliyoyinka iya wanda za ka samu aljanna kiran babu asara a cikin gina masallaci amma yanzu masu halin nan zuwa ake alaji don Allah taimaka mana wallahi mun daga linta yau shekara bakwai da rabi wallahi muna linta abu ya gagara ce to za mu duba za mu gani za mu ga yadda za a yi zan jan aiko muku da taimako Allah ya taimake ku ustaz kun yi kokari ustaz kai kun yi kokari kai ka ce gidan gidan kake ginawa gidan Allah ne fa amma fa yana da hali an zo an ce taimaka ana gama sai ce ya saka daransa kai je ka ga dubu biyar da ɗari biyar ka aika musu ko ya ce je ka sayo buhun siminti biyu ka kai musu wallahi to ai malam in kana so ka ga wulakanci ko ka shiga neman taimakon ginin masallaci ko ginin makaranta ka dan shiga gari ko a tura ka kaba masa masu hali ko 'yan siyasa neman taimakon ginin makaranta ko ginin masallaci za ka ci wulakanci na masifa wallahi mutanenmu ai ana rowa wa ubangiji to kaji abin da annabi ce ka gina wa Allah masallaci gina ma irinsa a gidan aljanna wani ya zo yana kashe miliyoyin kudi yana gina wa mutane masallaci sai wani mai kudi dan uwansa ya same shi ce tab shashe wani da ina ganin ka kana da dabara kana da abin yanzu kai wannan mutanen kake kashe kudi kake gina musu masallaci a hadda ake cikin harkar kasuwa a yanzu al'amura dinnan sun tsaya kai kake wannan aikin ya ko gidanka kaje kana kana kana kashe wannan kudin ai kai kuskure ballantana masallacin mutane ga rabu da su su je su nema bana da wallahi kai haka wani yake gaya wani saboda damsul basirati wal khuzlani shafewar basira da tabewa su gani suke asara ne amma dai ga hadisi ka gina wa Allah masallaci ya gina ma ka ce albishir Allahu akbar Allahu akbar ya Allah ka azurta mana aiki da nasu imana ka gina wa mutane masallaci Allah ya gina maka irin sa aljanna yanzu alaji ya kamata ka bari ka mutu baka gina masallaci ba ka ga mutum yana da miliyoyi na fitar kuɗi amma a tarihi bai da masallaci ko daidai gina kai ba ma fashi ba fa wani fa ko waiwayawa ya nuna wani cikin yaran sai ce kai je gina masallaci a wuri kaza wallahi sai yayi hadda ƙari amma ya bude baki ya ce ai ba zai iya ba shi dan ba zai bashe ba akwai mutanen da suna da alfarmar da ba fa su za su yi ba fa ko cewa suka yi ayi wallahi za a yi ayi wallahi za a yi dan ko ba dan Allah ba ma sai an yi a zo a ce musu ranka da ai an yi an gama ai an gama amma fa ba za su bude baki su ce ayi din ba amma wannan karatun nawa ku je ku tambayi masu gina masallaci a ko'ina ne in dai ba wani mutum ne ya dauki gabarar mai imani ce zai yi aikin shi kadai ba amma in dai neman taimako ne za a gina irin wannan masallacin to ina gaya ma in ka ce ma bai zai gina ba mamaki a cikin wannan al'umma sai dai in wani taimako Allah ya kawo daga daga baya amma da shiga unguwa ka ga yadda ake kashe kuɗi ana gina gidaje wani ban ɗakinsa kaɗai abin da ya kashe ya fi masallacin unguwarsu tsada gidan kashinsa ya fi masallacin unguwarsu tsada wallahi jacuzzi ake cako jacuzzi me sunan wannan ha eh jacuzzi ko jacuzzinsa da kayan cikin toilet ɗinsa in an hada wallahi ya fi masallacin unguwarsu tsada to ban ɗakin nasa fa falon wani ne ban ɗakin sa falon wani ne ban ɗakin sa falon wani ne ka tsaya ka yi wa kanka lissafi ka tuna gidan da za ka koma ka je ka kwanta na kabari duk wadatar duk abin da ka mallaka ba a taba zuwa a ce ayi wani babban alaji ne ayi masa katan kabari ba ba a taba yin wannan alfarmar ba ko an taba yi ka a ranka ya daɗe ne wannan ya kamata a ce an masa babban kabari kaga digirin mai alfarma ne ai kaga ɗakinsa babba ne kujerarsa ma babba ne falansa babba ne komi nasa babba ne motarsa ma babba ne ba wanda yake zama tare da shi a baya daga shi sai shi da sai tumbinsa kawai da zai zuba ana jin sa a baya ko ba haka bane ba amma ba a taba zuwa mai tonan kabari shi bai san wannan alfarmar ba sai dai a ce fa yana da dan katon tumbi a dan ƙara fada da kabari wallahi wayin tambaye ku kai wai ba su da hali ne da za su iya siyan ƙasa da za su ce a tona musu kabarinsu a ƙasarsu sannan kuma a gyara musu kabarinsu a musu tayal a tsaftace shi a yi musu da faɗi a gyara a sa musu fanka a sa musu kayan alatu a sa musu kemikal a rinka zuwa ana duba su lokaci bayan lokaci a rufe su a rinka ɗagawa ana duba lamarinsu ba za su iya yi ba ne ba su da kuɗin da za su yi limadha lam yaf'alu me yasa wasu aikata ba ba wasa a wannan gidan kai mana wanda ya je kallo ka je bude ka je duba kan ma shi ma ba lalle bane dawo ban sani ko an fahimce ni duk wadatar da mutum yake da ita ba a taba cewa yau saboda shi mai alfarma ne a yi masa kabarinsa na daban shi a yi masa kato karya matsuwa kuma ba a taba cewa bari a sa masa katifa ya kwanta ba shi ko ba ka bane to wallahi wannan kadai wa'azi ne almuhim waɗannan masallatai da kuke sallah kuke ibada ko a unguwarku ko a gidajenku ko a wuraren ayyukanku ku kula da su kuma na lura da wani abu guda mutanen mu ba su fiye girma masallaci ba sai kaɗan daga cikin su yanzu zaga an yi wuri na alfarma na sana'a na harkar kuɗi ana je ka dawo alal aƙalla ana yin sallah hudu a wurin wuri ne na sana watakila babban sto ne a za tana yi ma'aikatan wurin sun fi mutum kusan ɗari ko hamsin ko nawa akwai kwastoma suna zuwa sallah a za ta kama su amma za ga ba wurin sallah la'asar ta kama su in ka ga masu ɗan ƙoƙari ne za a samu wani wuri can gefe kusa da ban daki ko wajen fakin ɗin motoci sai a samu 'yar taburma ɗaya biyu tsohuwar taburma tsohuwar taburma ita za a samu sai a dan jefar a nan za a zo a sallah an kashe miliyoyin kudi a wannan wurin a kasuwar ko a shagon ko a sto din amma ba a yi ba a iya yi wa Allah ba a iya yi wa Allah ɗakin da za a zo a yi sallah a zahar ko la'asar a wurin ku lura da kyau ku karanta ku gani akwai inda za ka je sayayya ka fito za ka yi sallah za ka sha mamaki in ka ci za ka samu gindin wata mota ka dan shimfa da sallah ya kai sallah kuma masu wurin musulmi ne ba kafa in a kudu ne wurin arna ne ba mamaki amma musulmi ne dan musulma jikar musulmi jikar musulma tattaba kunnen musulmi amma masallacin baya cikin lissafinsa ku ga an yi ma'aikata ta kai ma'aikata majoratin wanda suke wurin musulmi ne amma babu musallaci a wurin saboda daraktan wurin baya son musulunci musulmi ne amma baya son musulunci sai dai a je gindin bishiya ana sallah ranka ya daidai a cikin dan impress da ake samu a dan yi masallaci mana ko a nemi taimako ma'aikata ah no no no no za su ce you are religious abu nan you are extravagant you are no this time there is security problem we are we are in in, in very very serious abu nan so any anything like mosque or abu nan you just forget about it let us just pray in our normal life places that we used to pray just find your office and go and pray it is just between your wallahi tallahi Allah nake gaya ma malam ba haka bane ya baki malam
أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم abinda muka faɗa na daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi na kuskure ko tutuma harshe Allah ya mana afwa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh um wannan bawan Allah yake cewa yana neman ƙarin bayani dangane da hukuncin shiga makabarta da takalmi shi ya halatta ko bai halatta ba zance mafi inganci kada a shiga makabarta da takalmi in dai da hali sai dai in makabartar akwai abin cutarwa ko akwai ƙaya ko tsananin zafin rana ko kuma watakila wani abu da zai iya cutar da mutum mutum zai iya sa takalmi amma in ba haka ba to a tafi babu takalmi shi ya fi haka annabi ya karantar ita ce sunna manzo Allah ya ga wani da takalmi ya shiga makabarta ya ce kai cire takalminka cire takalminka ka cire su ka shiga da su makabarta so annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana da Allah mallan ya ake rama raka'ar karshe na sallar isha'i dan naga wasu suna yin karatu a fili wasu kuma suna yi a bayyane inda raka'ar karshe ce za a rama ƙarshe gari ka kenan mutum zai rama ban gane raka'ar ƙarshe ta isha iza a rama ba mana shi a ya samu raka ƙarshe da liman ok ok to ramar ukun kenan yake faɗa ba ta ƙarshen ba raka ƙarshe samu ko ya rasa raka a ɗaya ita ya rasa ko da ya ce ya ci ina mutane suna karatu a bayyane a raka ƙarshe to na gane a ga ita yake sa abu da
raka a ƙarshen ya rasa a ita yake ita yake ita yake samu shi da sa ita idan an tashi na za a ga ita rama da tashi na sai ji mutane suna karatu
shi abin da nake so ko ni a bayyana mun me ya samu uku ya samu ya samu uku ko kaga ana bin sa ta ƙarshe kenan yau ta ƙarshe a wajensa eh yawwa to na gane ya za a rama ta a ɓoye za a rama ai da mun sha kullum faɗa idan ka zo za ka rama sallah wato za ka ɗauka kamar kai kaɗai ne kake sallah kawai gini za ka yi so wanda suke yin karatu a ɓoye su ne suka fi yin daidai mun sha yin bayani akan wannan da Allah mala ya halatta mutum ya zikirin da ya tabbata a sunna ko a alkur'ani amma a zuciyarsa ba tare da ya furta ba a in dai zikiri baka motsa bakinka ba ba zikiri ba ne ya zama tunani kawai dole sai an ga bakinka yana motsi an tambayi sahabbai ya kuke kuke gane manzon Allah yana karatun sallah a a lokacin aboyi suka ce bi taharruki lihiyatihi muna ga gemunsa yana motsi da haɓarsa sai mu ga tana motsi yana motsa bakin shi to lalle zikiri in dai zikiri ne kake sai bakin ka ya motsi nan za ga kuskuren mutanen da mutum zai zo yana sallar azhar ko asar Allahu akbar ya rufe bakin ai dole sai kayi ba- sai kayi karatu shi ba shi sama manzo Allah wani lokacin a hayana yana bayyana aya ɗaya aya biyu ba ko mutum ya zauna wai shi zikiri yake wai yana tasbihi wai ya zauna ya haka wai wai zakiri ne a hakan wai zikiri yake kana ta dabburi dai ai zikiri dole sai bakin ya motsa sai harshe ya motsa an fahimce ni jayyid malam tambaya ta anan ita ce wai wani bawan Allah ne yake so zai siya irin wai kayan gem din nan na wasa wai ya siya ya rinka yin haya yana samun kuɗi ya halatta ya ko bai halatta ba to na farko dai ban san wani irin gem ba ne don gem ɗin kala-kala ne shi wasa aslan mutum ya mai da sana'arsa yin wasa wannan malamai sun hana wannan ko neman abinci ta hanyar wasa don amfaninsa bai da yawa kuma a cikin hanyar gem din nan watakila ana iya samun wani abu na saban Allah ko shagaltuwa a ki'ai sallah yanzu in kana gem din kan aka zo ana gem a za ta yi za ka rufe ba ka rufe ba la'asar ta yi za ka rufe ba ka rufe ba kuma watakila ba mamaki in gurin ya haɓaka maza da mata masu rinka yi kamar yadda wasu wuraren ana yi so gaskiya in fa sana'a za ka yi ta neman kuɗi ta halal kar ka shiga cikin shubuha ni a wajena wannan shubuha ne ka je ka yi wata sana'ar da za ta yi ma amfani wanda ka je ka sai ke kuna kana ba da haya a unguwarku Allah raba ka da masu ƙara gudu akwai hanyoyin sana'a abubuwa na sana'a suna nan da yawa wanda ka je ka sai katin waya kana zagayawa in za a siya a siyar a siya ya fi maka alheri Allah kiyaye kuma yana hana yara karatu don yana da bala'in cin zuciya da cin rai yaro zai iya zama ya ƙi zuwa makaranta ya ƙi zuwa islamiyya ya ƙi zuwa boko ta dalilinka yakan sa yara su sato kuɗin iyayensu zo su baka a aiki yaro da abin da zai je na ɗari biyu ne ya dawo da naira hamsin hamsin ne ya soke zai shiga gem da ita kai ka zama sababi da baka bude ba da bai je ba kowa in zai gem a gidansa ba sai ba kowane uba ya sai yaransa kayan gem din muna gida ba shikenan ba amma ka zo ka bude wani dandali na wannan ko ba za ka iya hana mutanen banza zuwa wurin ba ba dai sana'a ce ta kirki ba gaskiya wannan ya ce da Allah taimaka mai ɗansa yana cikin wani hali mara daɗi sun je asibiti har yanzu an kasa gane me yake damu wannan yaron Allah ba shi lafiya Allah warkar da mu gaba daya wannan ce da Allah malam dai a tiya ne da addu'a da kai da dukkan sauran yan uwa masalata wannan karatu Allah ya zaɓa mu mace ce ta ce Allah ya zaɓa mata miji na gari tana so ta yi aure sosai amma ba ta samu miji ba don Allah malam ai mun addu'a Allah ba ni miji na ƙwarai to muna fatan Allah ubangiji ya azurta ta da mijin kwarai mijin salihi mijin arziki mijin kirki insha Allah ta'ala za ki dace ki ci gaba da karatu kina zuwa gurin addini kina kiyaye mutuncinki da kanki in Allah ya so yadda Allah zai kawo miki miji bi idhnillahi ta'ala kan wani mabukaci ya biyo ni kuma daga baya ka san haka suke mu duk da na karanta wannan takarda ya ga wani kana gida sha daya sai ce malam fata wannan da kaɗan karanta ɗazu ina da bukata ba laifi idan kana da bukata ɗin insha Allah ta'ala in Allah ya sa an gane ta wace ce sai a sa kwamitin masallaci sai su yi maka sai su yi bincike a kanka ita ma sai a je a binciko ta a santa idan yayi sai a hada ku ai babu wata matsala insha Allah ta'ala irin wannan ne yana da kyau wanda suke da wannan matsalar sai a rinka ba da lambar waya da suna ko adireshi sai a rinka ajiyewa malai kirma sai ka rinka karba kana ajiyewa ko Allah zai sa wani mabukaci ya kewayo yana to ai za ga akwai wani wanda yana neman matan kirki irin waɗannan yake nema masu zuwa makaranta han matan ne ai ga su da yawa a gari amma wace ce ta arziki akwai da yawa yanzu kuma a nan akwai masu neman matan kuma ruwa a jallo su kuma suna neman na kirkin to an samu hanyar da za a hada sai a hada su a yi ai ba wani matsala abin alheri ne Allah sa albarka to ba laifi za ke sake rubutuwa da sunanki da lambar waya ki sai mu ajiye in muka ga wani mai dan dama dama mai maiko maiko sai mu hada ki da shi a to ai sai da mai dan maiko maiko wanda zai iya ciyar da ita ko malam su ma yawa idan mahaifin mutum ya aike shi ya yi wani abu na sabon Allah zai yi a abu zai yi ba la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq eh mun yi bayanin wannan wannan yace da Allah malam so nake ayi wa masu yan adidi ta sahu nasiha akwai su anan kenan yace da su daina hada maza da mata babbar magana kenan kuma a gaya musu laifin haka din ma'ana ana samun masu adidi sahu suna hada maza da mata gaskiya dai tunda karfanka ne kuma kai ne direban kuma kai ne mai sana'ar ka yi kokari ka kiyaye abin da za ka je ka ci na haram za ka iya daukan maza kaɗai za ka iya daukan mata kaɗai in mata ka fara dauka dauki mata kawai idan maza ka dauka dauki maza kawai haramun ne hada namiji da mace fa haramun ne hada namiji da mace haram ne bai halatta ba saboda dole jikinsu zai haɗu zina ce annabi ya ce hannu yana zina waliyadu tazni wa zina halbatsh hannu yana zina zinar hannu shine taba abu to za su haɗu za su matsaye jikinsu su kuma matanmu nan galiban ba su san ma kishin kansu ba ba su damu ba wata ma so take haɗa ta ma da namiji maza ne yawanci suka fi kyamar a haɗa su da mata amma matan sun fi matsan haka din saboda janibin su fitinar ta fi yawa so dan adaidaita sahun da yake so ya kubuta a wajen Allah kuma sana'arsa ta yi albarka dan kudin da kake tarawa ya yi maka amfani duniya da lahira to ka nisanci fusa ta Allah a cikin harkarka gaskiya bai halatta ba ba dan adaidaita har mai motar haya in ka ɗebi wannan kujerar maza ne to ka zama maza in mata ne ka zama mata kuma zai iya ka zama maza zalla ya fi mata zalla ya fi so ya kamata mu ji tsoron Allah mu kiyaye kuma sana'ar ka ita ce za ta ma sababin shiga aljanna ko wuta wallahi babu abin da zai kara maka wannan hada maza da matan da kake sai lalacewa kuma yanzu ka dauka kamar yarka ce budurwa ka je ka hada ta katti maza samari a wuri guda za ka yi ba za ka yi ba amma wacce wadda kake dauka din yar wani ne so abubuwa ne ga sunan sun lalace kaga dan adili sahu nan ya sa kiɗa kiɗa kiɗa kiɗa babu abin ƙauyenci da rashin wayewa irin ka gadan adadi sau yana jin kiɗa wallahi wallahi kuna ganin kamar birnanci ne ƙauyenci ne yanzu gentle mutane in ma za a ji kiɗan ma very light ake ji an ɗan kunna ka ɗan haka amma ba ƙauye ka ji zaka hauka ba gidaje ai wannan gidaranci ne rashin wayewa me ne wani abu na wannan inda baka da tsoron Allah ka bar tsoron Allah tsakanin ka mana kai ka sa ka ji kai kai daya ka ji azabar Allah ma kai kai daya amma sai sun sun dauki mata sun fi son kidan su dauki mata sai a kunna wallahi wani ya zo gitta ta nan sai ka ji wannan kauyanci ne bayan saba ubangiji haram jin kida haram ya jama'a wanda yake ji wallahi sai an narka dalma an tsiyaye masa a cikin kunnen sa yawmul qiyama haka salafu salih magabata suka faɗa shi ya kamata mu ji tsoron Allah mu kiyaye sana'ar ka nemi aljanna da ita sana'ar ka nemi aljanna da ita kuma da kallon mata da wani gilashi na munafurci da suke sawa mai kato a ciki ba mota ba ba tasi ba kaga gilas din iya girman ajiyar tsoba din ya ga abun sosai ya gama ta daga ba daidai ba ne wannan tana ta kallon 'ya'yan mutane za ka zo kai ma taka matar aje ana kallonta ko taka yar aje ana kallo ai hanya ce kowa sai ya bi kiyaye mutuncin kanku da abubuwan da ake yi naman-naman nan hotuna na batsa a yan adadi sahu kaga mutum ya je ya samu mace tsirara ya liƙa hotonta a bayan adadi sahu kaga shi fa ba shi zai gani ba fa a to yana ba ka gaya mun ya za a gani shi hoton da ya sa shi a bayan adadi sahu ya zai gani yana yi ne dan ya yada barna wannan nashrul fasadi ne fil ardi dan wani ya gani ka ga mace ta dame jikinta al'aurarta a bayyane daga ita sai fan sai breziya ta abin nan ya ɗauki hotonta ya liƙa to me za ka ƙari da shi wani kuma gaba ɗaya wajen wajen siyarin nasa ɗin ƙasa ɗin duk ya manne shi da hoton mata wannan tsirara wannan daga ita sai fanta wannan babu ma fanta wannan daga ita sai kaza wannan ta da gashinta wannan abin mamaki wallahi wanda yake zuwa makaranta yake zuwa karatu ya za a yi wannan kuma yanzu ku in mutumin da yake a daidai sau Allah sa ya fahimci sunna malam ba sai da'awa ba da'awa ga kasussuka na da'awa na wa'azi na karantuka a memory kana ɗaukan mutum da nashi Allah kuwa ka ɓata rai kai shiru za ka ga sun nutsu wani in ya zo zai sauke ka sai ya in za ka sauke sai ya santi ya manta ma ina za ka sauke shi saboda yana jin wa'azi wani fa baya jin wa'azi fa a rayuwarsa wallahi wani a mashin da ka dauke shi nan ne farkon jin wa'azinsa akwai wanda ya dauke wani ya ce a duniya tun da yake bai taɓa jin wa'azi ba tab inna lillahi wa inna ce amma gashi yanzu ya ce wani ya ji wani ya ji ya ji ya ji ya ji ya ji ya ji ya ratsa shi da aka gama sai ce dan adidi sun zai sauke ce da Allah malam ina zan samu wannan kaset din sai dan adidi sun ya ce masa a to kana so ne sai ce gaskiya ina da bukatar sa wallahi na ji wa'azin ne ya mun dadi wallahi wani malami ne wannan kuwa shi ai wani malami ne shi sai zaro memorin gaba daya sai ce gashi ko ba komai ni zan je in samu yace Allah maka albarka nagode nagode dan Allah bai yi da'awa ba ya yi da'awa wani yaro baban shi yana bala'in gaba da malaman sunna fada fada baya so ya ji ana kiran malaman sunna baya so ballantana a sa wazi shikenan yaron nan wata ya je ya samu wani kasar na Sheikh Jafar Allah ya masa rahama yana bayanin wannan ya zo yana wanki ne a gida sai dan danna shi ya saita baban nasa yana nan a soro a tiraka ya je dan kafa kayan wankinsa a kusa da uban ya dan danna rediyonsa yana jin wa'azi uban nan yayi shiru yayi shiru in yara suna surutu ta kai ku shiru kai ya fara ratsa shi kenan yaron nan yana yana alhamdulillah alhamdulillah yana ta wankin sa kasan da ya kare bai juya ba ya dan ya dan delay haka sai uban ya ce kai juya kasa din nan mana ya juya shi ya ji ya ji ya ji ya ji ya ji ya ji ce kai ya ce kai ina ka samu wannan malamin ne wannan mai wa'azi haka wani malami ne mai wa'azi ina gaya maka mutum mai bala'in gaba ne da sunna ce wani malami ne wannan haka Allah ya masa fasaha yana da wa'azi sai yara ne ce ai ai baba Jafaru ne ai ya ce Jafaru ya ce shirya shi ka duba kin gaskiya bil akasi kuma wani kuma irin wannan labarin abin da ya faru ya ce a a a a wannan mutumin da ake cewa makin annabin ne shi to ai ban ji ya zagi annabin ba yanzu da Allah mala wannan bai yi da'awa ba yaran mu matasa Allah ya baku dama kuna daukan yan mata kuna daukan matan aure kuna daukan maza kuna daukan azzalumai kuna daukan mumine kuna daukan fasikai kuna daukan wane ne ku rinka kunna wa'azi mana ko za ku rinka gyara mutane wallahi da dan adidi ta saunan naka sai ka gyara mutane dubun dubata wani bai zai yi magana ba amma wallahi kalma ɗaya idan an faɗa ta yi mai tasiri kun san malaman sunna ana sa gaban su ne gaba da su ne a zukatan waɗanda ba san sunna ba amma in dai za a zauna a saurare su a ji karatun tsakani da Allah to sai an amfana da su saboda su waɗancan ɗin ai ba abun faɗan hayaniya ce kurin da surutu ko ai ta ne mai tabo eh to kaga dai yanzu gashi to al'amarin to gashi dan dai to ga shikenan ai dai wallahi kwana kwana kawai ba wani abin kirki a ciki da wata karama da wani karabe da wani waye ne amma in ya ji malamin sunna yana karatu yana zuba aya hadisi bayani to wannan yana da tasiri ku yi da'awa dan Allah da dan karfan nan da kuke da shi ku nemi abinci da shi ku yi da'awa haka ake so dan sa qur'ani wani lokacin a'a ka dan sa wa'azi yan addu'o'i ne yan fadakarwa ne wata huduba ne da wani malami ya mai shiga jiki wani abu ne da abun nan za ka yi aikin Allah da shi sai ka samu aljanna amma ka ku bari asara ta zo same ku wallahi Allah ya mana mai kyau wannan ya ce wai da Allah malam a ji hankalin iyaye da suke barin iyayensu suna lalacewa kuma su dinga yin harkar daba da shaye-shaye idan an zo an gaya musu sai su ce ai duniya ce ta ishi kowa duniya shi ta ishi kowa to duniya shi ta ishi kowa sai a gaya musu ku an fusa kuma alaikum naran wa qudu an-nas wal hijara duk mutumin da ya kuskure ya haifi da ya kyale shi yana barna kuma wai duniya ce ta ishi kowa to shi kuma duniya lahira kuma za ta ishe shi dan akwai tambaya akan ka akan danka dole ne wannan kuma ya kamata mutane su sani da ƙarshe akwai kamar yadda muka sha muku bayani kun san cikin masifar da Allah ya jarabe mu a wannan kasar a yanzu matsalar shi'a din nan tana ta yaduwa suna bin hanyoyin da za su bi na yada shi'ancin suna amfani da mutanen mujahidai da ba san addini ba suna cuza musu wannan shi'ancin to mu kuma wace irin gudunmuwa za mu bayar wajen ainihin wato magance wannan yada barna in wani yana yada barna na halakar da yan uwanka kai kuma yake tunani ka yada alheri ba so daga cikin hanyoyin yada alherin shine a yi kokari a rinka faɗakar da mutane muhimmancin sunan da ƙaunar sahabbai ɗin muhimmancin suna da ƙaunar sahabbai da kuma yada karatuttuka na malamai na sunna wanda zai mutum ya zauna ya saurari ilimi ya mai amfani kamar yadda muka buga misali yanzu kuma wannan harka ta shi'ancin da kuke gani dole tana buƙatar kowace unguwa kowane wuri sai sun rinka ba da gudunmawar da za su dan abin ya wuce yadda kake tsammani kwarai da gaske ga mutum mai mutunci ga yana zagin abubakar da umar saboda bai san darajarsa ba a koya masa waye shi ba ɗaliban ilimi masu karantarwa a majalisai a makarantu dan Allah ku rinka sanya littattafai da suke bayani akan falala da tarihin sabbai suna nan bila adadin a majalisi a ɗauki wani littafi kawai da yake magana kan tarihin sabbai a rinka ɗauko su ana yin bayanin su dalla dalla filla filla saboda al'umma tana da bukata a gaya mata ma waye sahabin dan sai mutum ya san mutum zai san darajarsa idan mutum bai san shi ba in an zage shi zai goyi baya saboda bai san shi ba ba wai kawai a tsaya a matsayin abokanan annabi ne kawai ba a fito da gwalagwalan ayyuka da suka yi da hidimar da suka yi ma addini an fahimci wannan da kyau ko yawa akwai wani littafi da makaranta Usman bin Affan masallacin Usman bin Affan tarihin sahabbai ne gaba ɗaya a cikin sama da sahabi sun fi ɗari kusan ɗari da wajen hamsin rijal wani sa haula rasul sallallahu alaihi alhamdulillah Allah ba mu dama mun sauke shi gaba ɗaya kuma an yi rikodin ɗinsa gaba ɗaya a mp3 so gashi nan wasu yan uwa sun fito da shi a cikin cd guda ɗaya yana ɗauke da tarihin sahabban nan bila adadin ga suna su abubakar su umar su abu ubaida su wa duk sahabin da kake ji ya shahara kana jin sa to insha Allah zaka ji sunansa da tarihinsa da inda aka haife shi matansa a ina ya raru ir- irin gudunmawar da ya bawa addini da wayewaye da sauransu da irin maganganun da malamai suka faɗa da ayoyin da suka sauka a kansa da hadisan manzon Allah a kansa da wane ne da wane ne da yaƙuƙukan da ya da irin waye duk akwai so gashi nan kasa din yana nan ah, an ba wa 'yan agaji za a sayar da shi insha Allah ta'ala gashi nan guda daya a falas cd guda daya mp3 ne za ka iya juyarsa a kwamfuta ka dora shi a, a memory ka sa a wayarka kuma irin wannan dabarar da ake yi sai ka samu wani sai ka saya sai ka bashi hadiyya kyauta wani mutum da ka sani babba ne mai matsayi sai ka saya kaga duk wanda ka bashi wannan zai ji daɗi ka gan shi a haka ce ranka da ai ga wannan adan sa a mota a ji haka wata ɗaliba ma wata ɗalibar mu ma mijinta mai abun nan ne ta ta gaya mana matsalolin su suka samu kaset aka ba ta ce duk da ya dauke ki za ku je unguwa ko za ku je wani gari dauki plate din ki sa a mota da haka ta musuluntar da shi ta gyara shi dan da ya fara tafiya arne arne ne musulmi musulmi ne an kasa gane shi ya ne so gashi na yan uwa ai kokari a mallake shi ku sassaka a wayoyin ku ku yi ta forwarding wanda kuma za su siya su ba wasu yana da kyau mata ne maza ne ina ne shine iya gudunmu wanda za a rinka yi a yada a ilmance a faɗi suwaye sahabban a ji su a rubuce a littafi da quotation a littafi kaza an ce kaza an ce kaza an ce kaza zai yi amfani kwarai da gaske gashi nan za a bashi yana nan a nan masallaci wurin dan uwa man nafiu da yan man agaji insha Allah ta'ala Allah ya ba mu ikon amfanuwa da shi Um, abu na ƙarshe shine wannan majalisi mai albarka na wannan tafsirin alkurani mai girma yana miƙa jaji da jajantawa da alhini ga 'yan uwanmu da iyayenmu da 'ya'yanmu da abokananmu da wannan musifa ta faɗa musu a wannan gari mai albarka ta faɗa mana gaba ɗaya su dai sun riga mu amma mu ma muna cikin masifar wannan majalisi mai albarka da iya ɗan sautinsa da iya inda zai iya zuwa muna miƙa ta'aziyya ga al'ummar Kano gabaki ɗaya da shugabanninta tun daga mai martaba sarki har zuwa gwamna da dukkan wasu shugabanni da kuma iyaye da malamai da duk wanda yake da ruwa da tsaki da yake dan Kano ne har ma wanda yake ba dan Kano ba musulmi gaba ɗaya na duniya muna mika ta'aziyya da nuna damuwar mu da ilhini dangane da wannan bala'i da ya sauka mana da ba a taɓa yin sa ba a Najeriya sai wannan karo muna fatan Allah ya yafe musu Allah ya sa aljanna ce mu masu amma muna yi muku albishir cewa waɗannan mutanen sun ci sa'afa su da suka mutum ba kwarai da gaske na farko mutumin da ya wanka ranar juma'a ce karka manta ranar juma'a babban rana in mutuwa ma za ka yi ka roƙi Allah ya ɗauki ranka ran juma'a dan duk wanda i mutu ran juma'a babu tambayar kabari a kansa haka annabi ya faɗa in dai juma'a ka mutu to bara ma tambayar kabari ne to mutumin da ya wanka ya saka turare ya dauki kayansa da ya fi kowanne kyau ya saka ya dauki sallayarsa ya tafi masallaci ya zauna ya saurari hudu ba yana cikin sallah mana kawai ya ji an kashe shi akwai mutuwa mai tsada da ta wuce wannan sai Allah ya kaddara wanda za su yi kisan kan sai suka zo suka yi a masallaci kuma a juma'a suka taimaki mutane wallahi tallahi da rayuwa cikin kaskancin nan da bacin rai da damuwa wallahi in mutum zai samu irin wannan mutuwar ya mutu a gaban Allah ya mutu yana sallah billahi azim wallahi ya kuma kaje ka mutu akan gadonka ko mota ta kulikulin kubura ta kashe ka kuma ita kan wato shi mutuwa wani ma ya kashe kama riba ne alal akalli in gaya muku sirrin abu duk wanda wani ne ya kashe shi fa gaba ɗaya zunubin da ka ɗauka fa an ɗiba an sa wannan mutumin so za mu ji ciwo za mu ji alhini za mu shiga damuwa za mu shiga firgici da tashin hankali da tsorata saboda yanayin da ƙasar take ciki babu security babu zaman lafiya amma fa wannan abubuwan fa wasu abubuwan ne suka jawo akwai sababi fa haka kawai Allah bai zai doro mana wani abuwa akwai sababi mun kasa gane sababin ne ko mun gane mun ki mu gyara so ina tabbatar muku waɗannan mutane mai musu albishir Allah ya karɓi shahadarsu Allah ya yafe musu dattawa ne ya'ya ne yara ƙanana ne matasa ne duka yanzu ma wani yake gaya mun ma wani kan kawai aka kai gida an nemi gangan jikin a rasa kan kawai aka kai wani kuma kan ya gutsuri ya fashe matarsa ce ta gane shi a asibiti da kirjinsa aka gane shi wata mota kuma gaba ɗaya cinyoyin mutane aka cika cinya ce cinya ce da kafafuwa kawai babu gangan jiki muna fatan Allah ya fi musu Allah ya sa sun huta Allah Ubangiji ya yi mana wannan fitina da muke ciki Allah ya ba mu zaman lafiya kuma ya azurta mu da fahimtar ina ya kamata mu fuskanta ya rage ga manyan ƙasan nan haɗa ga malamai yan siyasa sarakuna masu kuɗi masu mulki jami'an tsaro masu yunifom da marasa yunifom musulmi ina cewa musulmi don harkar musulunci ake tagetin da kuma ƙasar gaba ɗaya a yi tunani a ga me ya kamata a yi in dai zalunci yayi yawa a ƙasa komai yana iya faruwa in zalunci yayi yawa a ƙasa kowa doka yake ɗauka a hannunsa ku kula da wannan amma in ana adalci daidai gwargwado ana kwatanta adalci to zaga abubuwa suna tafiya mai barna ma bai zai so ya barnar ba amma tunda ana ga attace barkace ne ana ta yin kowa abin da ya ga dama yake to kowa ma zai dauki damar sai aiki da ita to babban abin da yake damu kenan babu shugabanci a ƙasar nan zalunci yayi yawa ta'addanci yayi yawa kashin dankali ake manya su ne a sama na ƙasa suna wahala duk inda kaga dankali ƙanana ne a ƙasa murƙushe su ake kullum su manyan su ake ta gani su suke cin moriyar in wani abu ne ma ya zubo ta kansu zai zubo na ƙasa yana cikin wahala to shine rayuwar da ake ciki kuma godiya ta musamman ga mutanen Kano da matasa da al'umma gaba daya an yi rawar gani an taimaka wa mutane kwarai da gaske wanda suka bada jini wanda sun bada dukiyarsu taimaka waɗanda suke majinyata da marasa lafiya an taimaka kwarai da gaske likitoci ma Allah musu albarka da nasu nasu akwai wanda ma ba sa ma aiki a jihar gaba ɗaya sun shiga asibitoci duk gaba ɗaya duk wanda ka sani likita ne bai zauna a gida ba tafiya yi ko da baya aiki a asibiti zuwa ake kawai ba wani magana cewa kai anan kake aiki kai anan kake aiki free of charge wani likita yake ga mai ce kai yace in ka zo kana kula da wannan kana bashi treatment sa mai allura ka sa masa wuta a ruwa ka daina ka tsayar da jini ana kana cikin kansa sai ga an kawo wani da ya fi shi bukata sai ka tsallake shi ka ce ina na san zo ka dauke taking over ka koma kansa kana kana wannan ya mutu kafin ka gama ka koma kan wannan wannan wannan yana layi kafin aje ya mutu sunan dai daman kuma duniya in ta zo karshe shine abin da zai ta faruwa ya jama'a ka kuma ta da wannan sai mai ta kimtsawa kuma wannan al'amari kowa yana hanya ita daɗin duniya ba mai tabbata a cikinta ba wanda zai tabbata ba wanda zai kowa sai ya tafi to kawai kai kokari Allah sa ka tafi a hanya mai kyau to Allah kiyaye mu Allah ba mu zaman lafiya ko mutane sai a kiyaye ko a sa ido a kiyaye a taka tsantsan abinda ba a mintu da shi ba ai bincike a kai wuri da ake taruwa wurin jama'a a yi haƙuri da duk dokoki da ƙa'idoji da a yi haƙuri yanayin ne ya kawo haka mu ba wa kanmu tsaro daidai gwargwado mu yi abin da za mu taimaki kanmu kowace unguwa su kula kowace jiha su kula kowace local government su kula kowane masallaci su sa ido a nemi taimakon Allah kuma in ka fita gida kai addu'a in ka dawo ma kai addu'a kuma ka ɗauka ba lalle bane kai gobe in kai wannan sai ka huta ka ji a ranka watakila za ka iya tafiya yanzu ji a ranka za a iya tsare ka a hanya ji a ranka za a iya samun ka a gidanka ga kana cikin shiri koyo shi kenan kuma kan mai uwa da wabi ne ba sai wani da wani ba kowa ne ina ba na fahimta yawa random sampling ne yawa Allah ya mana mai kyau subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh